إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يجوز من النفقة في القراض أليس كذلك؟ babin da ya zo yana bayanin an ba da izini a ci amma a ci abinci cikin kudin mudaraba ko kiradi amma akwai inda bai halatta ba akwai abin da bai halatta ba yi saboda in aka ce an kulla kiradi akwai matsaloli guda uku akwai matsalar da ba sai an ce ma kai ba kasuwanci ne ake duk wanda ya san kasuwanci ya san ana saya a sayar a ba da bashi a yi menene akwai wani abin da kuma wanda ya bada kudin sai ce na baka zabi abin da ra'ayinka ya ga ya dace akwai wani abin da kuma sai ce nassi ne ce yi kaza to shi ne sannan za ka iya yin wannan to cikin nafaka an ba mutum izini in ya yi tafiya zai ci cikin kudin kasuwancin to wani irin ciyarwa sai aka ce ma Allah ya juzu minan nafakati fil qiradi قال يحيى قال مالك في رجل معه مال مال قراض mutum yana da kuɗi kuɗin kanshi kuɗin kuɗin qiradi ne fa huwa yastanfiqu minhu fa huwa yastanfiqu minhu wa yaktasi zai ci ya sa tufa illa annahu la yahabu minhu shay'an ba zai kyauta a ciki ba wala yu'ti minhu sa'ilan ba wani an zo an mai roko ya zo ba zai cire kuɗi ciki ya bayar ba wala gairahu ko mai bara ko mai roko ko wanda ba mai roko ba wala yukafi'u fihi ahadan kada ya bada tukuici ko kar yayi wani ya taba yi maka wani abu kana son ka rama mashi ka saka masa ka dauki wannan kuɗin kai aka ce a'a ba halatta ba fa amma in ijtama'a huwa wa qaumun faja'u bi ta'amin wa ja'a huwa bi ta'amin fa'arju an ya kuna zalika wasi'an imam malik ya ce saboda al'adar matafiya in saba in aka tafi sai a haɗu wannan ya kawo abinci wannan ya kawo abinci a zauna a ci imam malik ya ce in an yi haka akan al'adar matafiya ‘yan kasuwa ya ce in arju an ya kuna zalika wasi'an ya ce ina kaunan ya zama babu laifi a ciki an fahimta to in aka kawo abinci wannan ya kawo wannan ya kawo irin abin da aka kawo shi kai ma za ka kawo karka je ka nuna bajinta abin da ake kawo tuwo miyan kuka kai ka je ka ce bara ji a kawo shinkafan janis restaurant kaga ka cutar da aka ce ba baka izinin wannan ba irin abin da ake yi shi za a yi to in an kawo abincin za a ci ya za a yi wani yana cin abinci da yawa wani baya cin abinci da yawa wani kuma yana azumi ranar litinin ko alhamis kuma wani ya za a yi to ka kawo ya kawo amma kai baka cin abinci da yawa wannan yana cin abinci da yawa in aka ce mutum yana yawan cin abinci me ake nufi yana cin abinci da yawa me ake nufi lokaci guda zai ci da yawa ko kuma yana da yawa ko lokaci ɗaya in zai ci sai ya cika abin nan ko kuwa a'a kaɗan zai ci amma bayan minti talatin kuma sai ya ci kaɗan bayan awa ɗaya kuma sai ya ci kaɗan duk ana ce mishi yana yawan ci yana cin abinci da yawa an fahimta duk matsaloli da suka danganci wannan sai da suka bi suka aka warware shi faja'u bi ta'amin wa ja'a huwa bi ta'amin fa arju an yakuna zalika wasi'an idza lam yata'ammad an yatafaddala alayhi in bai ganganci ya nuna isa da bajinta ba in yayi wannan yayi abin da bai halatta ba fa in ta'ammada zalika aw ma yushbihu bighairi izni sahibil mal fa alayhi an yatahallala zalika wajen kawo abincin yana sai nuna bajinta sai shi ya kawo abin da ya fi na kowa tsada to sai ya nemi wajen mai kudin ya yafe masa min rabbil malik kenan fa in hallalahu fa in hallalahu zalika fala basa bihi yace shikenan babu laifi to shikenan wa in aba an yuhallilahu yace bazan yafe maka ba fa alaihi an yukafi'ahu bi mithli zalika to dole ya saka ma mai kudin da irashe musu suma in kana zalika shay'an lahu mukafa'a in wannan abin wani abu ne da yake da kima amma ya zama shay'un tafihun wannan babu komai amma abin da ya musu din ya- yana abu ne mai zai kashe kuɗi misali an hadu ne matafiya kowa zai kawo tuwo ne a ciko kuma kowa ya san tuwo miyan kuka miyan kuka wannan ya kawo wannan ya kawo wannan- shi da zai kawo sai ya kawo mai shinkafa da naman kajin gidan gona da tsire da mai kaga ya kashe kudi da yawa ya nuna bajinta kenan to abin da ya kara akan nasu din nan sai ya fada ma mai mai gida wanda ya bada kudi to kaga mun yi kaza kaza kaza ka ka halatta min yace eh in yace ba- a a bai hada ba bai- ban halatta maka ba to sai ya lissafin abin da ya kara kan abincin da kowa ya kawo din nan ya ba mai gida ne a karamci kana yi ne cikin kudinka kuna kuna ana gaggawan bara in mutum ya tambaya ce ko da karamci na yi to sai a ce menene karamci me karamci menene karamci ka kyautatawa da me za- ka saci kudin da ka yi karamci karamci za ka yi da cikin abin da kake da iko amma an ka yi ta'addanci ka yi barna shi ne karamci Eh. babu addaini fil qiradi babin da ya zo na ana mudaraba ko qiradi aka yi cinikin bashi wannan abin da imamu maliki yake so ya bayyana a takaice shine mutum ne aka bashi kuɗi suna qiradi to kirabi kuma ya halatta dama mun ce abubuwa akwai abin da ba sai an fada maka ba akwai abin da in aka baka izini akwai abin da sai an baka bin nasu ma an ce kai to da aka bashi kirabi muqarada din yana yi zai iya sayar da kayan abin bashi yana cikin abin da zai iya yi suka ce eh saboda me yace ai duk kasuwanci an san cewa akan sayar bashi wannan al'adar yan kasuwa ne kowa ya sani ba sai an ce mishi eh ba an fahimta yaushe ya sayar da kayan bashi kafin a biya kuɗin ya karbi kuɗin sai ya mutu to ‘ya'yansa mai matsayinsu shi ne abin da imam malik yake bayani eh ba suna gadon shi ba za su gaji wannan aikin dole ne su je su karbi kuɗin ko ko a'a in suka ce mu ba ruwanmu sai za a tilasta su in suka ce muna so za mu iya za a hana su to amma da sharaɗi sai in an zamo akwai amini amintattu ne za su iya tafiyar da aiki to sai a bar su su ga ciga da ubansu a raba yadda za a raba da ubansu abin su za ba su abin da imam malik yake bayyana wa kenan eh saboda harshe imam malik yana da akwai sai manyan malamai kala ya haya ba tsarkake ya bane ba ba tsarkake magana ake na manyan malamai sai kai karamin mala- almajiri ka zo ka shiga ciki dole ka ci dole ka ji ba daɗi dole yi ma nauyi ya fi karfinka eh ba dan jin- jin jiki ne sosai saboda lokacin imam malik wanda yake magana din nan ba su da sana ba su da aiki kaɗan su an tashi karatu ake yi ilimi ake yi bincike ake yi kafin a zo majalisar ma sai an bincike duk matsayin komai sai yasa sai ga matsala ɗaya imamu malik ya faɗi kaza abdurrahman ibn al-qasim ya ce a eh, shi ma yana da ra'ayi ashhab ya ce yana da kaza wani lokaci su haɗu wani lokaci su kowa don kowanne a cikin su malami ne ya yi karatu ya gamsu da abin da yake ciki shi yasa ba lalle bane ya ɗauki ijtihadin ka ko ka ɗauki ijtihadin shi an fahimta aha shi yasa lokacin da imam malik yake magana din nan da suwa yake magana da suwa yake magana kowanne a ce to ka gani ko ya kifi ya aka ce imamu shafi imamu shafi almajirinsa ne kuma yana alfahari da haka kuma yana jin daɗi da haka kuma alfarma ma aka neman masa bai isa yi karatu wajen imamu malik ba sai da alfarma قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قرادا فاشترى به سلعة ثم باء as-sil'a bidaini mutum in aka bashi kudi ai khiradi shi je sai haja haj kayan da ya saya kuma shi sayar bashi farabiha fil mali aka yi cinikin da ya sayar bashi to bashin da ya sayar din akwai riba a ciki don sun ce in ya halatta ya sayar bashi me yasa suka ce ai cinikin bashi ma yafi kawo riba da cinikin hannu da hannu eh in naira in kudin hannu ne naira dubu in bashi ne dubu da ɗari biyar sun mahalakar da zai a kazal mal mana maganan imamu malik harshen imamu malik sun mahalakar da zai a kazal mal sai wanda ya karbi dukiyar sai ya halaka wa ba wanda ya ci bashi ba wanda aka ba kirazi din sai ya mutu qabla an yakbida al-mala kafin ya karbo kudin qala qala wai to shikenan ad-damiru yarju ila man qala ahla malik in arada warasatuhu an yakbidu dhalika al-mala wa hum ala sharti abihim min ar-ribh fa dhalika lahum in ayan suna son su je su karbo bashin akan sharadin yanda uban su yayi mudaraba din imam malik ya ce ya halatta musu idza kanu umanaka in amintattu ne akan haka ina mana amintattu ne sun an amince da su sun iya kasuwancin dukiya ba za ta salwanta ba a hannunsu kamar da uban su ya iya fa in karihu an yaqtadu an yaqtaduhu wa khallaw bayna sahibi al-mali wa baynahu lam yukallafu an yaqtaruhu suka ce a'a mu ba za mu karo bashin ba ba za mu shiga ciki ba ba za a ce to tunda ubanku ne dole ku je ku karbo dole kuna ciki ba shi a kyale su eh dun ba su yadda su shiga ciki ba wala shay'a alaihim wala shay'a lahum ba za in kasara aka samu ba za a kama su ba riba aka samu ba za a raba da su ba idza aslamuhu ila rabbil mali fa in iqtadahu falahum fihi min ash-sharti wan nafaqa in suka ce to mu za mu ci gaba da aikin ubanmu suka je su karbo bashin to in aka zo za a raba riban yadda aka shar'i da ubansu haka za a raba a basu مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم أم فهمت فإن لم يكونوا أمناء على ذلك إن سنة سنس تشغب دا أيكين أما با أمن تتوبني akan irin wannan abin ba wai rashin aminci na za su yi sata ko mai a'a ba za su ba su kware cikin wannan sana'ar ba fa inna lahum an yatu bi aminin thiqatin to suna da ‘yan haƙƙin su je su kawo wanda suka amince da shi ya iya kuma amintacce fa ya ƙtari zalikal mal ya je karbo wannan bashin fa idattara jami'al mal wa jami'ar rafi in ya karbo kuɗin da riban kanu fi zalika bi manzilati abihim sai su zama matsayin ubansu kenan alkawari sharaɗin da aka yi raba riba da su za a yi haka za a yi musu a basu qala malikun في رجل دفع إلى رجل مالا قرادا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له yace to gashi ka je kai sana'a amma in ka sayar bashi fa abin da ya faru ciki hasara kai zaka biya anna zalika lazimun lahu in ba abidain faqad daminahu in ya dau alka wannan sharadin ya yadda to in abin ya faru haka to dole zai biya babul bidaa fil qiradi babin da ya zo albida haja kayan haja a cikin cinikin kiradi eh me ya ce me eh babul bida'atu fi fil qirad eh me me aka ce kadara kenan ko eh to me nace eh haja oho to shi kenan qala yahya qala malik yace imamu malik yace fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan ya bashi kudi ay qiradi wastaslafa min sahibil mali salafan wannan imamu malik ya ka yana magana ne a cikin tsantseni da ka bashi kudi ya je kasuwanci na qiradi babu sharadi ba komai sai ka dora mishi wani nauyi kuma ya maka wani abu daban imam malik ya ce sai a duba a gani wannan mutumin da ka ba shi kiradi kuma ka ɗora mishi wani nauyi ya maka wani aiki daban ɗin in aka bincika aka ga ba don kuɗinka da ke wajen shi ba zai yi maka wannan aikin in ba wani abu tsakani saboda akwai ‘yan'wantaka zai maka to in haka ya faru to babu laifi haka kai ma da aka baka bashin aka baka kudin ka je ka yi kiradin shi ka ɗora ma wanda ya baka kiradin shi ma wani abu ya yi maka wani nauyi ya yi maka sai a duba a gani in ba in da babu kudin dan kudin shi da ke wajen ka zai yi in bai yi ba za ka rike kudin shi ko kuwa a'a ko da ba koma za a yi saboda aminci ko kuwa yan wantaga da ke ciki in waɗannan abubuwa suka haɗu to shi kenan babu wani babu wani zalunci kenan babu tilasta wani ma akan yancin kansa yayi cikakken yanci kenan ba za a taba samun bashin cikin addinin musulunci an fahimta abinda duk abinda imam malik yake bayani kenan أو استصلف منه صاحب المال صرفا أو أبدأ معه صاحب المال بضاعة يبيعها له bayan ya ba shi kudi miliyan ɗaya zai kai ciniki sai ce to ka karanta min kuma mana kudi ma wani kudi mana kai ko ko shi wanda aka baya kudin ya ce mai kudin ya ranta mishi kudi ko ya ba shi kaya je ka ka sayar au abda'a ma'ahu sahibul mali bida'atan yabi'uha lahu mana ya ba shi wata haja ya je kadara ya je sayar mishi aw bi da nanira yashtari lahu biha sil'a ko ya bashi wani kudin kuma daban ya je sai masa haja qala malikun imam malik yace in kana sahibul mali inna ma abda'a ma'ahu wa huwa ya'lamu annahu law lam yakun maluhu indahu thumma sa'alahu mithla dhalik fa'alahu ai an fahimci wannan magana ku ya fito fili eh mana yare mana harshe imam malik ba za a ce yaren imam malik ba sai a ce harshe me za a ce harshensa ko maganarsa kenan ko maganarsa ko bayaninsa ko ehe li'ikha'in bainahuma saboda wannan uwantaka da ke tsakaninsu ba dan ya baka kuɗin shi ka je kai sana'a ba ka je ya dora maka wannan nauyi kuma ka yadda ba auliya sarati auliya sarati ma'unati zalika alaihi ko ko wannan abin da aka bashi ba wani abu ne da ya takara karya ba zai iya yi ba da ya sha wahala ba walau a ba zalika alayhi lam yanzu amaluhu minhu aw kana in yace ba zan yi ba ba zai ce to ba ni kudi na ba an fahimta cikakken yanci kenan aw kana al'amilu inna mastaslafa min sahib al-mali aw hamala lahu bida'atahu ko wanda aka ba kudin sai yace mai kudin kuma ya bashi barance wa huwa ya'lamu annahu law lam yakun indahu maluhu fa'ala mithla fa'ala lahu mithla zalik kuma ya sani cewa ko da kudin shi ba shi da kudi a wajena na ce yayi zai yi walau a ba zalika alaihi lam yarud alaihi malahu in ya kiya ba ya ce ba zai min ba ba zan ci tuga kuɗinka ba in na kiya ba zan ce tubani kuɗina ba wannan ana son a samu babu wani taklifi wani sharadi da zai nuna an nuna ma dole saboda ana da kuɗi a hannunka ko ka rika kuɗin shi ka samu cikakken yanci abinda za ka samu ya zama halal abinda zai samu ya zama halal abinda ake nufi kenan fa idza sahha zalika minhuma jami'an in aka samu haka ya inganta kowa ya yi ne don son ransa ba don ji da wani abu ba wa kana zalika min huma ala wajhil ma'ruf kuma ya yi ne don ma'rufi wa lam yakun shartan fi aslil qiradi ba sharadi bane a cikin asalin lokacin da za a yi qiradi din ba fa zalika ja'izul la ba'sa bihi yace wai ya halatta ba laifi imamu malik Allah ya saka masa da alkhairi amma akwai matsaloli da yawa yana haifar da matsaloli da yawa saboda imamu malik zuwa sama ibn umar ibn abbas su in matsala ta zo suna daukan abin da fi tsantse ne abin da fi menene abin da fi ke abin nan kenan ko eh ka gani ko abin da fi ihtiyati to shi sa sai ga wasu abubuwan da yake cewa a'a ko sai kana mamaki yaya za a yi ma wannan a ce bai halatta ba to su imam malik in aka ba in ga zabi wannan ya ga kamar akwai shubha a ciki ba zai yadda ba ba zai yadda ba ana son a yi aiki da addinin musulunci ne yadda ya kamata rashin aiki da addinin musulunci yadda ya kamata shi ya haifar da duk wahalhalun da muke ciki an fahimta wa in dakhala zalika shartun in aka wanne zama sharaɗi ne aw khifa an yakuna inna ma sana zalika al-amilu li sahib al-mali li yuqirra malahu fi yadayhi ko ko a'a wannan da aka bashi aikin ya karbi aikin ubangidan ne saboda ai kudin na hannun shi ya bar mishi yana sana'a ya zama tilas ya zama tilas kenan aw inna ma sana zalika sahibul mali li an yumsika al-amilu malahu ko shi wanda ya bayar yayi ne don me wanda aka ba ya rike mishi dukiyarsa ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض إن أكي شرعي أو أن أنت لستاموني بحلتبا وهو مما ينهى عنه أهل العلم aga shi imam malik ya ce wa huwa mimma yanha anhu ahlul ilmi ba ma wai kansa bane a'a malaman sa ma haka suka hana babu salafi fil qiradi babin da ya zo bashi a cikin muqarada qiradi kenan ko eh qala qala yahya qala malik fi rajulin aslafa rajulan malan thumma sa'alahu allazi tasallafa al-mala an yuqirrahu indahu qiradan mutun ne ka bashi bashi sai ce to wannan bashin da ka bani ka bar ya zamo qiradi mana mu ci gaba da qiradi qala malik sai ma malik ya ce la uhibbu zalika حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قرادا إن شاء أو يمسكه ya karbi kudin shi ko ya sa a jihu ko bayan ya karbi kudin shi an waro wancan ce to gashi kirad ba za a hada babi biyu a cikin babi ɗaya ba akwai shubha na riba ko na zalunci kenan qala malikun fi rajulin dafa ila rajulin malan qiradan fa akhbarahu annahu qad ijtama indahu ya karbi kudi kirar shi ce ai duke ta hadu an yi ciniki wasu alahu an yaktubahu alaihi salafan ya ce ai kudin yana nan to amma a rubuta mana an bashi قال مالك إمام مالك يقول لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء ya karbi kudin shi da aka yi kirari in ya ga dama ya bashi bashi in bai ga dama bai sa abin shi a jihu أو يمسكه وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه ما مالك يتي سبودا أنا قدن كده زمان كدن يارو to shi yasa yake son a bar mishi kudin har kafin ya cika fa huwa yuhibbu an yu'akhirahu anhu ala an yazidahu fihi ma naqasa minhu fa dhalika makruhun wa la yajuzu wa la yasluh kaga in kai ne sai ka ce ai ya kyauta ma ko kwarai kuwa ko to ba haka bane ma'ana akwai shubhan an tilasta mishi akwai shubhan an dora mishi abinda shari'a bata dora mishi ba eh to imam malik su abinda suke duba kenan adalci ya za a yi adalci in ba haka ba to ba za a samu a abin nan ba babul muhasaba fil qirad to babin da yazo in aka yi qirad to za a yi lissafi lissafi lokacin lissafi ya zo ya za a yi قال يحيى قال مالك fi rajulin dafa ila rajulin malan qiradan mutum ne ba mutum bashi su yi qiradi fa amila fihi farabiha sai ya je sana'a ya samu riba aka samu kuɗi fa arada an yakuza hissatahu min ar-ribhi wa sahibul mali ghaibun da ya je Lagos sai sai kayan ya ciniki ya samu kuɗi ya samu riba mai yawa to sai lissafi ya gani to me zai hana na raba riban nan na cire rabona ne na bar ma mai gida uwar kudinsa da ribarsa imamu malik ya ce a a a ba zai taba yiwuwa ba qala la yanbaghi lahu an ya'khudha minhu shay'an illa bi hadrati sahibil mal ce ba za ka yaka ba shi mai kudin ya zo ga kudinka ga riba a raba wa in akhadha shay'an fa huwa lahu daminun to a Lagos sai cire wani kudin ya fito ya ce to bashi zai biya sai mai kudin ya zo ga kudinka ga riban na cire kaza na yi kaza bashi zai biya hatta yi husaba ma almali idza tasamahu ana fahimta qala malikun la yajuzu lil mutaqaridain an yatahasaba wa yatafasala wal malu ghaibun anhuma to bai halatta wanda ya bada kiradi da wanda ya karba suka je aka je aka yi ciniki aka sau kaya daga Legas tun kayan bai iso Kano ba aka ce ai kayan yana da kyau za ciri ba araba ya ce a ba za araba ba sai kayan ya iso dukiyar ba ta iso ba sai ta iso Kano araba hatta ya hadura malu fa yastawfi sahibul mal sai a ce kai mai kudi ga kudinka ra'asu malihi ra'asu malihi thumma yaqtasima ribha ala shartihima an fahimci imama na ala shartihima ka'idan da suka yi rabi da rabi ko rabi aha qala malikun fi rajulin akhadha min rajulin malan qiradan fashtara bihi sil'atan wa qad kana alayhi daynun fatalabahu ghurama'uhu فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربع بين فضله فأرادوا أن يباع لهم الأرض فيأخذ حصته من الربح قال لا يؤخذ منه سنا يافتو فيلي يافتو فيلي ايه جاب ايه يافتو فيلي sai saboda kai larabcin koya kai ni da kai larabcin mai yayi muka yi koya aka yi shi kuwa fa ciki ya tashi ba wani yawaye ba ciki ya taso ana magana an san me ake faɗa an san me ake in za ka hada maganar ka tafi duk wanda yake wanda yake ciki ya taso ba koya ya ba ya san maganar nan ga inda za a tsaya ga inda za a wuce ga inda ya san me ake nufi da magana to amma koya kai sai ka koyi alif ba ta sa ka koyi menene da menene da menene sa'annan ka zo kana iya hada baki sa'annan ka zo ka fara irabi sa'annan ka zo ka fara kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba za ka taba zamowa kaman balarabe da ya tashi ciki ba za ka yi ilimi ka fi shi ilimi amma shi salik mana haka ya tashi haka ciki ya tashi ya zama shi da jini ba shi da wani tantama ko tabba ba a cikin wa'insu abubuwa haka ya tashi a ciki to imamu malik ai an san imamu malik ibnu anas kaza kaza kaza kaza min zi asbaha ma'ana asali ne cikin larabawa eh shi yasa larabci wajen su sai dai a yi ta bincike yanzu kai ana magana kwakwalwanka kana binciken larabci su ba larabcin suke bincike ba hukunci larabcin ai sun gama da larabci ba ka bane ba wata ranar ɗaliban jami'ar islamiyya muka je an je tafiya na bude ido muka je kasan indiya sai muka samu abul hassanin nadawi a masallacin shi muka yi sallah muka yi komuna kai komai shi aka zauna ya ba kowa dama ya ta tambaya suna magana ya ce to me yasa ku kuna magana game da ayoyin alkur'ani sai mu rinka jin su kaman yanzu ya me yasa mu ba mu ce a abin da yake faruwa shine ku in kuka je za ku karanta tafsiri wanda ke sha'awar larabci shi ya ɗauko tafsiri wanda ke irabi wanda ke sha'awar balaga shi ya ɗauko tafsiri wanda ke maganan balaga wanda ke sha'awar fikiyu shi ya ɗauko kurtubi wanda to lokacin da kake karanta abinda kake sha'awar shi kake bi sauran abinda a sauran duk sun wuce ka baka sani eh haka ne haka ne har da karfin har da karfi dole sai an koya maka yadda za ka koyon ilimi ma sai an koya maka yadda za ka yi fa sai an koya maka yadda za ka yi in ba ka ba sai ka abinda za ka shekara goma kana yi in za a koya maka yadda za ka yi shekara uku kayi ka gama to amma in ba a koya maka kai ba za ka yi da ka ko za ka koya irin wanda shi ma haka yake shi yasa ake kasa fahimtar addinin sosai duk wanda zai zo ya karanta da kai islamic studies in ya kore cikin turanci yana maganan islamic studies me kake koya in ya kore cikin larabci me kake son ka iya to shi kenan inda aka tsaya kenan islamic state kuma salamu alaikum abin da ke faruwa kenan amma bari a tsaya za a koya ma da hausa ba ruwanka da komai sai mai ake mai ake eh hukunci shine matsaloli suna da suna da matsaloli ko komai sai an koya maka ba komai sai an koya maka duk jami'ar duniyar nan da zaka je kai karatu kaza wallahi ba zai raba ka da jahilci ko rigima ba Allah sai ka bi malamai waɗanda suka san shi abinda zaka zauna kafin ka kai wajen sai ka shekara ashirin kana karatu yanzu yanzu sai koya maka to shi ya karanta shekara daga wani ana PhD ko masters yana supervision yana ishrafi shi ya yi PhD shekara hamsin baya duk wayansu matsaloli a wajen ya gama karanta su shi yasa an ka zo kana karanta kai kana ganin kana kokari kana magana ya san inda ka dauko kana karanta ya san wannan inda ka dauko wannan magana kana magana ya san inda ka dauko wannan magana to me kuma za ka yi mishi shi ya gaji da karatun yanzu yana zaune ne masallacin annabi yana son kullu ya je rauda ko masallacin annabi sallah yana yana salatin annabi ya gama rayuwar cikin kasar masar shekara arba'in ya yi phd ya karantar ko ina ya je ina ya je ina ya je ina ko ina ya karantar ya dawo yanzu shekarun shi sun kai saba'in ko tamanin yana zaune ne kasan annabi albarkan kasan annabi ko makka lada yake nema yanzu karatun alkur'ani duk wata mas'ala za ka kawo ya gama da ita shekaru tun ba haife ka ba an fahimta Hmm? me bayar me maganin abin abin shi ya nuna maka ne me kaje nema a cikin alkur'ani ai cewa suke yi ka shiga cikin alkur'ani kana neman shirya ba ka ɗauko matsalar ka kana neman hujja cikin alkur'ani ba ko suka ce ko bata kake nema za ka samu cikin alkur'ani aka ce don me ya ce yau dillu bihi kasiran o ya hadi bihi kasiran ba haka bane ba wayannan an yi shek muhammadu aminu shangiti shi ne wani ko dan kamaru ne ko dan kasashen faransa nan suna da zafi ba su da tabi'a mai kyau su ce to a shi alkur'ani ma akwai bata a ciki aka ca a kan shi shek muhammadu aminu ca aka ce yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran ko ma yudillu bihi illa al-fasiqin to me za ku yi ko ya mishi za ku yi fada za a nuna masa ne ya fahimta duk abin da kake nema za ka same cikin alkur'ani فأدركوه ببلد غائب ببلد ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربه بين فضله suna bin shi bashi sai suka je suka same shi a Lagos gashi da kaya kuma kayan an san yana da lokacin shi ya kai za a ci riba fa aradu an yuba alahum al-ardu fa yakhudhu hissatahu min ar-rabhi sai suka ce to wannan kayan a saya dan muna sa'annan a bashi riban shi a ba mai gas kayan riban shi la yukhadhu min ribhi al-qirad shay'un hatta yahdura sahibul mali sai in mai kudin ya zo fa ya'khudha malahu ya karbi kudin shi thumma yaqtasima ribha ala shartihima قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قرادا فاتجرى فيه فربها يا باشا كدي kiradi ya je ciniki ya samu riba sun ma'azala ra'asal mali wa kasama ribhal mali fa akhadha hissatahu wa tara hissatu sahibil mal fi fil mali bi hadrati shuhada ya je yayi ciniki ya samu kuɗi sai ya cire riba sai ce ce raba riba yace ga riba na ga riba mai gida kuma ga wa'an suwa ne za su yi shaidu ashhadahum ala zalika qala la tajuzu qismatu ar-ribh illa bi hadrati sahibil mal da ya samu kuɗi sai ya raba riba ya ce ganawa gana mai gida ku ku yi shaida wani da wani da wani imam malik ya ce ba za a taba raba riban ba sai dai in mai gidan na nan gashi gashi ya cire kuɗin shi a raba riba in ka cire wani abu cikin riban ka kashe to kaman ka ci bashi ne in ya zo sai an dawo da asalin abin a raba a baka naka wa in kana akaza shay'an raddahu hatta yasawfi sahibul mali ra'sa malihi in ya cire wani abu sai a dawo da shi sai mai ubangidan ya cire kudin shi abin da ya zama riba sai a raba thumma yaqtasimani ma baqiya bainahuma min ar-ribhi ala shartihima qala malik fi rajulin dafa ila rajulin malan qiradan fa amila fihi faja'ahu sai aiki sai zo ubangida ya zo fa qala lahu hadhihi hissatuka min ar-ribhi wa qad akhadtu li nafsi mithlahu ya ce kai mai gida ga rabonka ni ma irin haka na ɗauka ga rabonka naira dubu goma ni ma dubu goma na ɗauka wa ra'asu malika wafirun indi dukiyarka jarinka na nan a wajena qala malikun imam malik ya ce la uhibbu zalika hatta yahdura al-malu kulluhu fayuhasibahu hatta yahsula ra'su al-mali wa ya'lama annahu wafirun yace sai yazo a kawo kudin ya ga kudin ya cire kudin shi a raba riba ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحسبه يحبسه ya ga dama ya ce ga kuɗin mu je ka ci gaba ko ko ya aje kuɗin sa wa inna ma yajibu hudurul mal makhafata an yakuna al-amilu qad naqasa fihi fa huwa yuhibbu alla yuza'a minhu wa an yuqirrahu fi yadihi wai abin da yasa ce a kawo kuɗin ana tsoro kar mutumin kuɗin ya ragu ciki yana son a bar mishi a hannun shi je wata dabara ce ta ci gaba da aiki eh a in yi mai transfer zuwa account din shi ya yi eh gashi na yace in ya cire nashi yace gashi ku yi shaida ga rabon shi ba shaidu ba ne ba addinin musulunci ba ya aiki da shaidu amma imam malik yace mai eh bai ba abinda ito shi kenan ya transfer masa rabon shi a cikin akaunt din shi me yake tabbatar masa cewa abinda aka transfer mishi din nan shi- ya cika rabon shi ai wannan ba bai albai bil barnamij bane kana gani duk magana sai a ce sai an kawo kudin baki daya mai gida cire kudin in aka ce masa mai gida kuma ba ya adalci ba an ba shi wata daraja daban kenan ya ce kai mai kudi ga kudi an kawo uwar kudi da riba ga uwar kudin- kudinka ga riba sai a raba komai a yi shi gwari fili kowa ya sani hankalin kowa ya kwanta haka shari'ar musulunci take imamu malik kenan eh eh eh eh to to babu ma ja a fil qirazi wai imamu malik bai taba ganin kudi bane sai dinari ɗari dinari dubu shi yasa yake wannan magana in aka zo zancen miliyoyi to ya zai yi babu ma ja a fil qiraz babu mas'aloli daban-daban da suka zo a cikin qiraz قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بئها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه البيع ga kudi je ka yi kirari sai je sau kayan aka kawo sai mai kudi ya ce ka sayar da kayan nan yanzu ya fi wanda sai ce a'a ba yanzu ne ya kamata a sayar da kayan nan ba to ya za a yi fahtalafa fi zalika mai kudi na cewa ka sayar mana gashi za a ci riba shi kuma yana cewa a'a ba yanzu ne lokacin sayar da kayan nan ba ba sun samu sabani ba kala shi imam malik ya ce la yunzaru ila qawli wahidin minhuma ba za a shaurari maganan kowanne ɗaya ba a cikin sun da sun yi sabani ya za a yi wa yus'alu an zalika ahlul ma'rifati wal basar bi tilka sil'a sha kawo 'yan kasuwa kwararru a ce wannan haja wannan kadar wannan habin yaushe ne kamata a sayar in suka ce yanzu in suka ce sai gaba sai a yi fa'in ra'au wajha bai'i bi'at alaihima in suka ga cewa ya kamata a sayar yanzu sai a sayar wa in ra'au wajhan tizarin in tuzira biha sai a dakata yanzu da mai aka ba yi aiki da mai kuɗi ko mai aiki ba an yi aiki ne da mai ƙwararru wanda suka san kan kasuwanci Mhm. ame? a ai duk sa'an da matsala ta zamo jayayya saba aka samu sabani ba zan taba yadda da ra'ayinka ba za ka taba yadda da ra'ayina ba za ka taba yadda da ra'ayina ba to sai a kawo ba alkali li'anna hukm al-hakimi yarfa'u al-khilaf qala malik fi rajul shay nan bai ce alkali sai ce a kawo ƙwararrun kasuwanci in aka kawo alkali bai san wannan hajan yaushe yaushe za a fi samun cin riba ba fa shi yasa aka ce sai a kawo ƙwararru waɗanda suka san kasuwanci wannan abin yaushe ne hukuncin su sai a yi aiki da shi tunda an amince da su قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر to sai imam malik ya kawo ta mas'ala anan kuma mutum ne aka bashi kirad ya je yayi ya je yana yi sai mai kudin ya tambaye shi yace a kudin ka na nan lafiya lafiya shikenan ci gaba zuwa can kuma da aka zo aka ce ina kudin sai ya ce gaskiya kudin nan an yi hasara fa to da wanne ne za a yi aiki falamma akhadahu bihi qala qad halaka indi minhu kaza wa kaza limalin susammihi yace to kawo kudin gazo yace gaskiya kudin nan ai hasaran kaza da kaza a ciki wa inna ma qultu laka zalika likay taturkahu indi abinda yasa nace ma kudin na nan lafiya don ka bar min in ci gaba da aiki qala la yantafi bi inkarihi ba da iqrarihi la yantafi bi inkarihi ba da iqrarihi inkarin da yayi ba zai mishi amfani ba bayan ya tabbatar da tabbatarwan za a yi aiki annahu indahu wa yu'khadhu bi iqrarihi ala nafsihi an fahimta illa an yati fi halaki zalika almal bi amrin yu'rafu bihi qawluhu sai dai in ya kawo abin da zai tabbatar da cewa gaskiya an samu hasara din nan Allah kiyaye gobara aka yi motar ce ta faɗi mene ya kawo tabbas ga shaidan da ke nuna cewa gaskiya hasara ta sauka a cikin dukiyar fa in lam ya'ti bi amrin ma'rufin ukhiza bi iqrarihi wa lan yanfa'ahu inkaruhu قال مالك وكذلك أيضا لو قال to kaga inkari shi ce imam malik shi kawo matsala shi kawo akasi haka kuma in yace rabitu fil mali kaza wa kaza fas'alahu rabbul mali an yarfa ilayhi malahu wa ribahu fa qala ma rabitu fihi shay'an yace ai na yi ciniki an ci riba an yi kaza kaza kaza sai to kawo riban araba sai ce wallahi riban ma ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza yana musun cewa babu riba kenan ko wa ma qultu zalika illa li an tuqirrahu fi yadi ai abin da yasa ma nace an ci riba don ka bar min kudin ka ji dadi ka bar min kudin in ci gaba da aiki falizalika la yanfa'uhu fazalika la yanfa'uhu wannan inkarin da ya ba zai mishi amfani ba wa yu'khadhu bima aqarra bihi za a kama shi da abin da ya tabbatar illa an yati bi amrin yu'rafu bihi qawluhu wa sidquhu sai in ya kawo tabbashin da za a tabbatar da cewa gaskiya abin da ya faɗa din nan haka al'amarin yake fala yalzamuhu zalika to ba za a tilasta mishi ba tunda yana da shida yana da hujja yana da dalili qala malikun fi rajulin dafa ila rajulin malan qiradan farabiha fihi ribhan فقال العامل قارتك على أن لي أن لي الثلثين وقال صاحب المال قارتك على أن لك الثلث yace to sun zo wajen raba riba sai aka samu sabani mai kudin yace ai na baka kudi ne mai muqarada ni in dauki biyu bisa uku kai ka dauki ɗaya bisa uku mai aiki yace a a ai ka ban kudin ne mu yi sana'a ni in dauki biyu bisa uku kai ka dauki ɗaya bisa uku an samu mai kenan sabani qala malikun sai ce imamu malik ya ce alkaulu kaulul amili wa alaihi fi zalika alyamin ya ce sai a ɗauki maganan mai aikin amma kuma sai da rantsuwa iza kana ma kala yushbihu kira da mitli in abin da faɗa ɗin ya yi kama da abin da ake kira da aka ya yi kama da abin da zai auku wa kana zalika nahwan mimma yataqarrabu alaihi nasu wa in jaa bi amrin yustankaru laysa ala mithlihi yataqarrabu an-nas lam yusaddaq wa rudda ila qirad misli in ya kawo maganar da yan kasuwa suka ce ai wannan ba a yin qirad ai wannan ba haka yake faruwa ai haka ba zai taba faruwa ba to ba za ka bi maganar ba qala malik fi rajulin a'ta rajulan mi'ata dinarin qiradan yace ga dinari 100 je kai qiradi fashtara biha sil'atan ثم ذهب ليدفع إلى رب سلعة المئة دينار فوجدها قد سرقت ga dinari ɗari je ka yi ciniki sai je sai kaya na dinari ɗari da ya je zai ɗauki kuɗin ya biya sai ce ai kuɗin an sace kuɗin kala rabbul mali bi sil'ata sai mai kuɗi ce to kayan da ka sayar ka sayar mana fa in kana fiha fadun kana li ka sayar da kayan in akwai riba ragowa to ni zan ɗauka wa in kana fiya nuksanun kana alaika in hasara akai kai zaka ɗauki hasarar li'annaka anta bayyata saboda kai ne ka kawo sababin wannan hasara wa qala al sai wanda aka yi da shi yace bal alayka wafa'u haqqu hadha yace ai kai zaka cika wannan kuɗin inna mashtaraytuha bi malika allazi a'taytani ai da kuɗin ka na saya tunda an samu kasara kai zaka biya qala malikun yalzamu al-amilu al-mushtariya ada'a thamaniha imam malik yace ai wanda ya saya din shi zai biya ila al-ba'i ويقال لصاحب المال مال القراض إن شئت فأد المئة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما إن كان معك بيا كل هاجر كما كان كير شيء كير شيء يندك كي وتكون قرادا على ما كانت عليه المئة الأولى شيء زما قراد كينا كمنشر الكور عند أكيد فرقوك في مسألة تفارو to ma'ana ka kara ka kara suka kuɗi kenan wa in shita فابرأ من فابرأ من السلعة فإن دفع المئة دينار إلى العامل كان قرادا على على سنة القراد الأول وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها قال مالك في المتقارضين إن إذا تفاضلا فبقي بيت شيء إمام مالك يتشي to yanzu kaga an kai karshe ko yace to yanzu an yi kirari an gama an yi noma an gama an yi ciniki an gama an yi kasuwanci an gama an raba riba an gama komai da komai to shauran ragowar kayan da aka yi aiki aka yi sana'an fa ya za a yi da su ya za a yi da su ba lallai ne zama da su ba ko dai suna da kima ko ba su da kima an gama kiradi an menene da menene rumfan da aka tashi mm, buhu ya kekece abubuwa duk tso- tsohori tsofaffin riguna abubuwan da ba su da mm, menene bane su ma a ciki na wane ne waɗannan insha Allah قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المبتاء الذي يعمل فيه خلق قربة أو خلق ثوب أو ما أشبه ذلك da aka gama sai aka samu salka tsohuwar salka wacce ta lalace ko tsofaffin riguna waɗanda suke ba su da daraja qala malikun kullu shay'in min zalika kana tafihan yasiran la khataba lahu duk abin da ya zamo bai taka raya karya ba fa huwa lil amili na ma'aikacin ne walam asma ahdan afta bi raddi zalika yace ban ji wani malami ya ce eh, mai aiki ya dawo da wannan abin ba wa inna ma yuraddu min zalika shay'un allazi lahu samanun abinda ake dawowa da shi a mayar araba shine abinda yake da kima wa in kana shay'an lahu ismun in abin abu ne da yake da suna mislu dabbati aw al-jamali aw al-shazakun al-shazakun wasu tufa ce ka- mai kauri aw ashbaha zalika mimma lahu samanun fa inni in yana da kima fa inni imam malik yana magana ne karan kansa fa inni ara an yuradda ma baqiya indahu min hadha illa an yatahalala sahibahu min zalika sai ya mayar ko ko ya ce ma abun mutumin ka halatta min ka yafe min hadha akhiru babil qiradi jazallahu al imam malik khairan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم